الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب المسجد الأقصى أليس كذلك؟ babin da ya zo na bayani game da masjid al-aqsa raddahullahu ila aidil muslimina insha Allah Allah ya maido da shi ya dawo da shi hannun musulmai ya kori yahudawa da kafirai قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا النفيلي قال حدثنا مسكين عن سعيد بن عبد العزيز عن ابن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ميمونة كنا مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها إتتتي تبز إتتتي قالت تتي يا رسول الله ya manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama aftina fi baitul maqdis kai muna bayani game da baitul maqdis ka ba mu fatawa ka faɗa muna game da baitul maqdis ya zamu yi faqala sai manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ituhu fa sallu fihi ku je ku yi sallah a ciki wa kanatil biladu iz zaka harban a lokacin yaki ake ba dama ba kowa lokaci ba kowa zai iya samu ya je ba فإن لم تأتوه وتصلوا فيه فابعثوا بزيت يسرج في قراديله in ba ku samu daman zuwa ku yi sallah a ciki ba to ku aika man da za su ana kunna fitillu ku aika kudin diesel ku aika diesel ku aika kudin batir a ƙara karfin sola ku aika kaza da kaza kaza mana duk yadda za ka ba masallaci taimako kai ma kai iya kokarinka ku je ku yi sallah a ciki in ba ku samu zuwa ba saboda babu hali ana gasa ba ta zaune lafiya sai ku aika ma'ana sai ku aika zait a lokacin fitilun da ake kuna mai ake zuba a ciki to yanzu kuma al'amari ya canza ba fitilan ake ana sa ana sa sola ne da batir da panels da menene da menene da menene ko inji da ke shan diesel ko kuwa wutan nepa da ake ta shan wahala a ciki kullum to kowa kai ma ana bukatan masallaci ɗakin Allah ne kai iya kokarin da zaka bada taimako ka koka ka koyaya taimakon yake abinda ake bukata wajen ka kenan kada ka saba da kai ba in ka saba da kai ba abinda kake so kai sai dai kai ayi maka to ka tabbatar da cewa idza ma udda min saqtil mata'i wa babu alkhairi cikin mutun ana lissafi cikin saqtul mata'i ka san menene saqtul mata'i ana tafiya ayari ana tafiya in abu mai muhimmanci ya fadi sai a yi mai a ɗauko mara muhimmanci ne fa to ka zama cikin mara muhimmanci kenan ka zama baka da amfani kenan a cikin rayuwa wajen takalminka a gyara maka inda za ka ajiye motarka a ajiye maka a sama mai gaji ya duba ma motarka har ka zo ka mai da wajen ma inda motarka ke kwana kenan masallaci ɗakin allah kenan tun da kake ka taba cewa ga ga aizan a wanke ban ɗakuna ka taba cewa ga turaren wuta a sa masallaci ya karshi ɗakin Allah ka taba cewa ga ga a'a ba abin da ya ma zafi kai dai ka zo ka gama abin ka kai tafiyarka to wani gudunmuwa ka yi baka ba da gudunmuwa ba kana cikin waɗanda ke ke son ka tafiya ta kare ya ce wa mata ya timmul buniyanu an tattabni wa gairuka ya hadimu wai yaushe za a cika gini kana gini waninka na rusawa kar ka taba tsammani wai rusa shi ka kawo menene diga da menene da menene a'a wanda zai taimaka abu ya tafi ya taimakawa ya taimakawa a cikin me a cikin rusawa kuma taimakawa ba a rai da koya yake in ka kawo kwandala wannan ya kawo kwandala mutum ɗari so ka kwandala ya zama kwandala so ɗari ke amma in baka kwandalan ai ta yi kaɗan to ba za a kara bayar to shi kenan wannan kara bayar wannan kara bayar to mana ginin ba zai cika ba kenan an fahimta ɗakin Allah ne kake zuwa kai sallah kullum kana gina ma kanka lahira inda kake zuwa ɗin kana gina lahiranka ne inda ya fi maka muhimmanci an fahimta to sai ka tsaya ka tambayi kanka tsakaninka da Allah i- wace gudunmuwa kake bayarwa a cikin raya wannan masallacin na kofar gidanku da shara da kyar liman babu ba abincin kirki ba abin kirki wa- eh, ka taba ba da gudunmuwa masallacin ka taba kawo kaza kaza ka taba ba da kace gashi nan a sai turaren wuta a saka ko ko ka kawo turaren wuta ko ka ce ga aizal ga sabulu a wanke ban dakuna ka ce a shi kaza kaza kaza kaza kai da kanka zaka bai kanka dakin Allah kenan in dakin ka ne ko gidanka ne zaka yi sakaci da shi haka zaka yi sakaci da haka babu masjidi quba babin da yazo na masallacin quba a yanzu masallacin ku ba ko a cikin kasar madina ko قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana zuwa masallacin Quba kulla sabtin kowane sati ranar asabar mashiyan wa rakiban ko a zo a haye ko a tafi a zo a kar wa kana abdullahi yaf'aluhu abdullahi dan umar shi ma yana aikata haka manzo Allah kowace ranar asabar inda abin hawa ya hau ya tafi masjid Quba in babu abin hawa ya tafiya da kasa ya tafi ya je ya dawo kuma kowa ya san daga masallacin annabi zuwa masjid kuba in za ka yi tafiya tafiyar minti nawa ne eh ba ku taba gwadawa ba eh masjid kuba eh da akar minti nawa 45 ga gani ku هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار وزاد نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ركعتين saboda a tashi a je masallacin ku ba a yi sallah raka'a biyu sai a yi tafiyar minti 45 ko awa daya saboda a je a yi sallah raka'a biyu a dawo saboda ko ina na da darajarsa da Allah ya bashi ko ina sai ka je ka yanda wa'annan wannan matan da wannan sahabbai ga mace ta manzo Allah ya ce su je su kai a Masjid al-Aqsa ko su suke zuwa jihadi su ne sallah su ne komai amma aiki na alkhairi kuma sai su ce su ma sai sun sai sai su ma sun yi to balle kai da sallan ma da kana Allahu akbar ka fita cikin sallan da zuciyarka gangar jikinka ke tsaye ka je yawon duniya eh ka je yawon duniya sai dai ka ji liman ya yi sallama kai ma ka sallame ba haka bane ba ba mun karanta nan ba suka ce zamanin manzon Allah sahabbai suna sallah yana suke kallo ƙasa bayan manzon Allah suna kallo yana gabansu to yanzu kuma fa ka fita masallacin ba ba ma sama ba ka fita masallacin ka ce ga wani wuri daban ka shiga kana wata harkar daban sai dai ka ji ai kabbara ka kabbara ka an ji kabbara ka kabbara eh قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء ماشيا وراكبا صلى الله عليه وسلم هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن مسدد عن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك قال وأخبرنا أبو عثمان الضبي قال أخبرنا أبو محمد الجراحي قال أخبرنا أبو العباس المهبوبي قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا أبو كريب وسفيان بن وكيع قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد ابن جعفر قال حدثنا أبو الأبرد مولى بني خطمة أنه سمع أسيد بن زهر زهير الأنصاري وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصلاة في مسجد قباء كعمرة وإن كتاشي كجي كي صلى مسلاتين قباء كمن كاجي كاي عمرة ذاك ساملا دون دي جي عمرة وهذا حديث حسن غريب قال أبو عيسى ولا نعرف لأسيد بن زهير, زهير شيئا يصح غير هذا الحديث ولا نعرفه إلا من حديث أبي أسامة عن عبد الحميد ابن جعفر وأبو الأبرد اسمه زياد مدني wannan wahalhalu duk da suke yi kan hadis duk wahalhalun da suke yi ga zo ka ce ba su isa ba eh na kai zaka taba isa ba zai taba yiwa ba zai taba yiwa ba babu fadlil masajidi babin da ya zo na bayanin falalan masallatan duniya wancan aka ce masallacin ku ba aka ce masallacin aksa masallacin annabi masallacin ka'aba yanzu aka ce almasajid kenan ko almasajidu jam'u masjidin masallaci kenan ya ya dauki ya gada da duk masallatan duniya inda aka yi mece ke darajar masallaci a wajen Allah قال الله سبحانه وتعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ما محل شاهد ما علاقة هذا الباب بهذا النص آية هذه الآية أن المساجد لله آه. كثير كدين كسيفيلي كسيفوني كجنا مسلاتي ai masallacin ka ne ya zama mai ya zama mai kana cewa masallaci ya zama mai ya zama na Allah duk fadin duniyan nan ko inda kuke zama kuna hira ko kuke sai da lemo mangoro menene da menene aka shata ko da duwatsu ne aka ce nan masallaci ne ya fi duk duniyan nan da kuke gari daraja a wajen Allah ya fi duk gine-ginen da kuke da menene da menene hawa ɗari hawa nawa duk wannan wajen shi Allah ya fi daraja a wajen Allah da duk wayannan gidajen da kuke an fahimta me yasa wayannan gidajen da kuke ginawa ake ginawa me biliyan me miliyan me menene da menene wayanda suka san yadda rayuwar duniya da lahira take dariya suke mu yanzu inda muke zaunan nan shekara 500 ko dubu mun san waɗanda suka taba zama wajen duk gidan da ka gina komin tsadar shi duk mulkin da kome ne ne bayan shekaru kaza za zo 'ya'yan gidan masu manta da kai jikokin gidan masu manta da kai an gama da kai ka mutu ka tafi an manta da kai su ma sun zo an manta da su kowa ya zo an manta da shi tarihin ya rufe ba wanda ya san wane ne ya zauna wajen labarin an gama wannan rayuwar ta tafi to amma masallaci ko fa yana nan kullun kana gina makanka gida lahira kullun kana magana mazauni lahira kullun kana tara kana yi makanka tariya a lahira wanne ne yafi daraja kenan abinda ya gina maka waje abinda ya saman maka mazauni a lahira a cikin aljanna shi yafi maka fi yafi ko kuwa a'a inda zaka zauna ciki ka gama ka tafi ka bar shi wanda ya gina maka can ko mi hal min shahidin ala zalik akwai wani dalili akan haka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yanka tinkiya a gidansa ko aka kawo ko aka yanka nana Aisha ba ta ita ba ta saurowa ba tana zani wannan yazo ya roka a yanka a bashi a yanka a bashi zuwa can da yamma sai manzon Allah ya ce yace Aisha ina tinkiyan da aka yanka tace ai mun rasa duk sai dan tsokan nan da kake gani ya ce duk waɗancan suna jiran wannan tsokan da za mu ci shi muka yi hasa shi muka rasa amma kai tunaninka daban da wannan tunani ko saboda wanda ka bayar duk wanda ka ba sadaka ba sadaka dole ke sa ana karba duk wanda ka ba sadaka ba ya zama maka ɗan dako ne zuwa ina shi zai ma dako fa zuwa lahira ba ka da hanyar da za ka yi tariya a lahira sai ta hanyar shi an fahimta eh da baka fahimci haka ba wa'anda aka wanda aka bayarwa da yazo aka ba wance ta zo aka bata to duk wa'annan da aka bayar suna lahira suna jiran wannan da zamu dafa mu ci in an gama shi kenan a ji a zubar da shi an gama da shi ba iyakacin shi kenan a ci a ji dadi ya wuce amma wa'ancan suna nan suna jira shi yasa bayarwa shine yafi ko koyar ruwa din bayarwa shine yafi duk gidan da zaka gina duk tsadan gidan da ka gina wallahi shekara kaza an manta da kai ma ba a san da kai ba ba a san da kai ba ko jikokin gidan ma sai dai su ji labari har su ma labarin ya zo ya shafe ta a wajensu wayansu kuma daban za su zo su ma su ci gaba da rayuwarsu an manta da kai to waye ke son shi ya ji yana lahira an manta da shi in an manta da kai duniya to in ba a manta da kai ba lahira ai ka ci riba ko don an manta da kai lahira kuma fa ba ka da abin da kake da shi gidaje ne guda biyu kana da gidaje guda biyu shekara ya ɗaya kamanta da ɗaya kana da gida kano kana da gida abuja gidan kano ga shi dangi da izali da komai da komai sai aka ce ai a rayuwa abuja ta fi sai kamanta da gidan kano ka je karaya abuja duk karfinka karaya abuja ga manta gidan kano ma ya rabe ya rubuge ya fadi ya ne duk sa'an da tafiya ta tashi ita kama zuwa kano zaka ji daɗi sai in tafiya ta kama zuwa abuja saboda me saboda inda karaya kenan shi yasa kowa baya son a ce za shi lahira dan bai raya lahiran ba amma duk wanda ya raya lahiran shi da an ce lokaci ya kai sai ce lalai mara ba dan yana da yaqini an ce mishi alqabru imma rawdatun min riyadil janna aw hufratun minan nar kabari da ake sa mutane din nan ɗayan abu biyu ne ko ne dausayi ne cikin dausayin aljanna ko kuwa rami ne na wuta to su wane sai ka yi kokari ka zama cikin waɗanda kabari zai zama musu dausayi ba ramin wuta ba to da me za a yi wannan tanadin ya za a samu wannan shine abin da ranka baya so manzo Allah ce an kewaye aljanna ne da abubuwan da rai baya so aka kewaye wuta da abubuwan da rai ke so shi yasa da'iman abinda zaka yi baka da rabo ciki sai shi dai karfafi gwiwanka abinda zaka samu rabo ciki sai shi shedan shi zai hasara sai ta sa maki yana bata maka shi an fahimta shi yasa in ka gina lahiran ka ba ruwanka durin sa'an da mutuwa ta zo kai ki gaba ta kai ka ba haka bane ba to ya za a gina lahiran to shine dan adam kuma ya samu matsala a wajen yana son mallaka ba ya so ya rabu da shi kaza yana da kaza yana son kaza ga shedan na kaza ga duniya na kawatawa ga zamani ga menene da menene duka ya zamo ana tanazu'i gare shi titi na ja yayi na ja zamani na ja unguwa ana ja menene da menene komai kowa da abin da yake so kuma kowa in ba abin da yake so yake yin na kai ba baya son ka ba zai ba zai ba zai yarda da kai ba sai ka bi shi cikin abin da yake so ku je ku halaka tare Allah ya kiyaye wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allah ahadan kar a bautata mu kowa sai Allah an fahimta to me eh sai zama ta du'u ya ce cikin shi wajen shi to da ya bar abin bude shi kenan kada ku bautata mu kowa sai Allah sawa'an cikin masallaci ko wajen masallaci ko da anna hazfa al-maf'ul ya ummu fa anna al-masajida lillahi zaka ce fala tad'u fi fil masajid sai ka ce a to shi kenan wajen masallaci ne ya ce la ta duƙuma Allahi ahada ko cikin masallaci ko wajen masallaci ko ina ne ba a son shirka ba a son kafirci ba a son menene ba a son menene ba a son menene قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليهي قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد ابن سمعان قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد ابن عبد الجبار الرياني قال حدثنا حميد ابن زنجويه قال حدثني ابن أبي أويس قال حدثني أبو ذمرة عن الحارث ابن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن عبد الرحمن ابن مهران مولى أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي wannan riwaya ce fa daga sahihi muslim abu huraira ce manzon Allah ya ce ahabbul biladi ila Allah ahabbul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha rayuwar duniya da ake ciki kowace ƙasa aka kafa akwai kasuwar duniya akwai kasuwar lahira akwai kasuwar duniya akwai kasuwar lahira akwai kamfanin duniya akwai kamfanin lahira kamfanin duniya kasuwar duniya ita ce inda ake ciniki ake sai da sayarwa ana tara kuɗi za ga duk kowace hukuma tana da hannu a ciki tana da gudunmuwa a ciki don ta samu kuɗi amma kasuwar lahira masallatai zuwa ake a gina lahira a wajen liman shine shugaban kamfani na lahira ladan shi ne mataimakin amma hukumomi su ba ruwansu da masallaci ko ku yi sallah ko kai ku yi sallah a gyara ko kar a gyara an fahimta tunda ba abin da ake samu a ciki su ma da suke zuwa suna sallah a cikin me suke samu ba ana suke samu ba lada suke samu suka ce suna samu suna gina lahira ne to ba sai an je an gani ba aqida a wannan da suka gane shi suka gan shi ra'ayal aini suna sakaci a ciki suna wasa da shi kullun zaka ji kasuwar kaza ana kaza wannan ta sa gwamnati ya shiga masu ɗan kasuwa sun shiga saboda ana samun kuɗi a wajen amma masallatai ya fa sai ka yi ta fama ku yi ta ƙoƙari ku yi ta fama wa zai zo ya yi kaza wa za a ina ruwan kowa da kowa da masallaci me zai samu a ciki zuwa sallah ma a cikin sallacin gori yake maka ai wajen muke zuwa sallah ai to shikenan muna zuwa sallah kuma me ake bukata a me ake bukata me ake bukata zaka zo ka tare da masallaci an share an wanke ai komai da komai ga wajen aje motar ka ga wajen aje takalmi ka ga wajen aje komai da komai baka tunanin cewa ashe masallaci na da albarka je ka kasuwa ka aje motar ka ka gaji ko ina a amma da yake wannan zahiri ne ana kallo za a samu kudi a ciki shaidan na ciki shaidan in aka waye gari ina shaidan ya fi karfi a masallaci ko kasuwa kasuwanni nan ne ake ta rantsuwan kariya nan ake zalunci nan ake wailul lil mutaffifina allazina yattalu ala nasi wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsiruna ala yadhunnu ulaika annahum mabusuna li yawmin kaga yawmin yakumu nasu li rabbil alamin nan ake duk wa'annan barna da ake yi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah yabghabu kulla ja'zariyin jawaz sahabin fil aswaq alimin bi umuri dunya jahilin bi umuri al-akhirah Allah baya son dukkan mutumin wanda suke daga murya ana ƙara maka zuwa hayaniya ana daga murya ana kaza kaza kaza duk abin da ake ciki duk jaridun duniya sai ya karanta duk labarin komai sai ya sani amma in kabli da badi ya kama shi a cikin sallah bai san yadda zai yi ba abin da ya danganci addinin shi bai sani ba abin da ya danganci lahirar shi bai sani ba amma duk labarin duniya duk kasuwa duk komai ake ya sani an fahimta manzo Allah ce jifatin billayli himarun bin nahari mana in dare yayi ya zama mushe ya je kwanta sai numfashi min shari sai yawon bacci har gari ya waye ya tashi ya tashi yawa ya gari kuma fa ya zama jaki kenan ina zai samu abin da zai cika wannan jakar iyakar rayuwarsa kenan iya rayuwarsa kenan jifatin fil laili himarin bin nahari alimin bi umurid dunya jahilin bi umuril akhirah to Allah yana fushi da irin waɗannan mutane ko maza ne ko mata ko malamai ne ko menene an yi boko ko ba yi boko ba an yi karatun in addini ko ba yi karatu abinda ake so aiki to shi yasa duk duniyar nan da kake gani inda aka ce masallaci ko ina sai ka ji wa'annal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada masallaci ya zamo ɗakin Allah na Allah ne wannan ko kai ka gina da kudinka duk inda aka kewance aka ce masallaci baka da ikon shi ikon da kake da shi ne na a share a gyara a kula a yi menene da menene in kana da kuɗi ka yi maka da kuɗi ka yi ta neman taimako wajen mutane a yi in sun ba wanda ya ga dama ya bayar wanda bai ga dama ba kar ya bayar sallah ne za a yi sallah kuma ibada za ta tafi addini na Allah ne Allah shi ke taimaka ma addinin shi ba wanda ya isa ce shi zai ta Allah shi ke taimaka ma addinin shi an fahimta yasa duk wanda ga yana jagoranci masallaci ka tabbatar da ba karamin wahala yake yi an fahimta ka tabbatar da ba karamin wahala yake yi ba saboda masallaci na kawo kudi ne eh baya kawo kudi wajenka da shi da kai da ita da menene da menene kuma a garinku shekaran jiya muka fada cewa duk sati ranar lahadi in za su coci da 'ya'ya uku hudu biyar gaban shi kowa na rike da mai zai shi ya yi mai ya saka har masallatai a ingila su ba kamar masallatai a nan ba ne bature ya ce fara give me one pound a ba shi fan daya nake tambayan shi wani ɗan sanka ne nan goma ladan kudi yake cewa shekaru shi arba'in ingila masallacin yan najeriya ya ce malam na allah yana sauri ya koma dab da ramadana ne ya ce malar na ce maka masallacinmu a yin muna da fan miliyan karkai mamaki na ce ina kuke samu ya ce mutane ke bayarwa bayan da za a mutu ya zo ya salla ya ce zai tafi haka sai zo a sa asusu ya zai ga asusun da akwatukan da aka sa na darar ladi sai sati biyu uku hudu da kyar za a samu dubu bakwai dubu shida dubu goma da kyar da ganin kudin ma kai ma ka san wayanda suka suka shi ba haka bane ba ya ce sai wannan ya karbi an fawo ya je saka wannan ya saka wannan ya saka ya ce haka suke tara kuɗi ke sa ba su da matsala kuma in gwamnatin ingila tana taimakawa tunda da su aiki ne shi sa masallaci da limamin masallaci da menene kwamitin da ke kula da masallaci cikin azumi ana gayyatan kowa zo shan ruwa ga abinci ka ci a sahur ma ka zo a ci in ka zo kai kaɗaya ce ina matanka ai tana gaya ce ga wajen mata a ɗauko ta a kawo saboda mai saboda kuma masallacin ana aiki ga wajejen sauke baki ga wajen menene da menene da menene an gina irin shi gana da aka bude shi bai fi wata ɗaya ba irin masallacin da ke turkiya iya sofiya haka aka je aka gina ga wajen kaza ga wajen kaza babban guri babban masallaci ne aka gina to amma ba ba mutanen garin suka gina ba mutanen mutanen mutanen turke su suka zo suka gina da kudin su suka ce menene dala nawa suka aka kashe a ciki wanda ya san darajar abu shike iya kashe kudi fa a ciki shike iya kashe kudi fa a ciki amma wanda bai san darajar abu ba ina ruwan shi sai sai dai zai ce mishi ai aiko musu kudi ake yi shikenan kai ma ai aiko mishi kudi ake yi ai aiko mishi kudi ake yi ai aiko mishi shikenan sai me in aiko mishi kudi sai me kai me amfanin ka mana kai ba ba ka da amfani a cikin rayuwa wallahi wannan kudi za ka je ka kashe shi inda ba shi da amfani za ka je ka kashe shi inda ba shi da amfani abinda kake sai naira dubu za ka zo ka sai shi naira dubu biyar kuma dole ka saya eh Allah yana yi maka azaba ta kowane hali ta kowace hanya ba wanda isa fi karfin Allah an fahimta Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fiyayyen wajeje a duniya masallatan Allah inda Allah yake fushi da shi kuma kasuwanni wajejen business nan ake mantawa da Allah saboda in an ga kuɗi nan ake mantawa da shari'ar Allah nan ake zalunci nan ake yin duk abin da rai ke so a kauce ma shari'ar Allah in kana so ka duba ka gani duk kasuwannin da ke Kano kasar musulunci ce kana ce ta musulmai duk wanda gani Kano ba musulmi ba zuwa yayi ba haka bane ba ko da yake an ce Kano asalin Kano ne da menene a to ya kuka shi ruka kyale ta tafata mai kuka ce a kun kawo hujja kun kawo hujja kasa ce ta musulunci amma akwai kasuwar da aka ce a ɗauko malami wanda ya karanta risala ya zauna shi zai ta shari'a a kasuwar akwai kasuwar da aka ce ai na 'yan canci ne a kawo malamin da ya je karanta wannan abubuwa ya je zauna duk a matsalolin suka tashi zai ta warwarewa wannan canji wannan kasuwanci ya halatta wannan bai halatta ba kowa yana neman kuɗin shi ne kuma kowa zai yi abin da zai ya gama kuma ya zo ya rasa yaya zai da duniyan nan duk wani mai kuɗi sirri ka tara dukiyar da kake so duka she lokacin tafiya ya kai shekarun ka jin zafi za ka je ka bar wannan kudi cikin 'ya'yanka akwai wanda ba za ka ji daɗi a ce ya gaje ka ba cikin 'ya'yanka akwai wanda in ya kaɗaita da kai wallahi kashe ka zai cikin 'ya'yanka akwai wanda an ce a ɗauki alhaji a kai shi jinya za a kashe miliyan a'a a ya za a ji a kashe mana dukiya a bar shi gida ya mutu a kai ka tara dukiyarka amma yanzu ba kai ke mallakar dukiyar duka ba ta ce to za a kai ka masar ko za a kai ka ingila ko menene a yi ma jinya a dawo nawa za a kashe za a kashe miliyan kaza a bai shi mai ta yi mai jinya a nan don ko an ji an kashe ko da mutuwa zai yi to a gara a bai shi ya mutu a nan don allah wannan abu ne mai daɗi abu ne mai kyau abu ne da ke faranta rai duk wanda ka sani halin da yake ciki kenan duk wanda ka sani ya tara duniya sosai da yawa wallahi halin da yake ciki kenan baya jin daɗi a ransa kuma yana ji yana kallo ya kusa barin duniya kuma dole ya batta to dukiyar da ya bari fa ayyansu za su su gada dama dukiyar tana kudin na da yawa ne da yake mutum da yake mallaka mutum da yana mallaka miliyan arba'in ba kudi da yawa ba ne ba to sai ya zo ya mutu ya bar ya'ya arba'in wannan kudi ya ga zama nawa kuma yana da yawa kenan miliyan da ya kuma sati uku hudu biyar ya halakar da su duka to wahalar da kai kika saba ma Allah don ka tara kudin ga gama kuman shi kenan haka ahabbul biladi ila Allah masajiduha to sai kai kokari masallacin unguwanku garinku ƙauyenku duk yadda za a yi kaga kai ma irin gudunmuwan da kake bayarwa masallacin unguwanku kada ka rena da kanka kai kaza kaza kaza ne bu Allah shi ya san abin da ya baka ya san kai san abin da ya baka ya san wannan kwandala da ka bayar yaya kai ja da ranka shi ya san irin ladan da zai aje shi ya san irin albarkan da zai saka maka amma ba ga shi kullum ana fada kan kasuwa ba ba a ji ne ba a yi ne a zo hanyar da hanyar da za a zo ana bi ma an je kuma ana gidewa masallatai ma ana ma da su ina yar kasuwa ana bukatan kudi ana bukatan kudi ta yaushe kudin zai isa yaushe kudin zai wadaci mutane abin mamaki shine waɗanda ke bukatan kudi su ne suka fi kowa kudi kuma me suke ni bukata su yi da shi su tara su tara saboda me ba su abin da suke ba yayi abin da suka ga ana yi kenan su ma suke وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الضحاكي قال أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سختويه, سختويه قال أخبرنا أبو سهل أحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عبد الواحد قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا أنس بن إياض بهذا الإسناد مثله هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن هارون ابن معروف عن أنس بن إياض أبي ضمرة باب ثواب من بنى مسجداً babin da ya zo da ke bayanin ladan wanda ya gina masallaci wanda ya gina masallaci sakayyan mai Allah zai masa shi ne manzo Allah zai ba mu labari ko eh qala akhbarana abdul wahid ibnu ahmad al malihi qala akhbarana abu mansur as-sam'ani qala haddathana abu ja'far ar-rayyani قال حدثنا حميد ابن زنجويه قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد ابن جعفر قال حدثني أبي عن محمود بن لبيد أن أن عثمان بن عفان أراد بناء المسجد سيدنا عثمان رضي الله عنه yana so ya gina masallaci da su ake jihadi da su ake azumi a giyama ko menene amma ga kuɗin ku sai ce zai gina masallaci don ya samu me lada duk abubuwan da yake ba lada ba ne? fakari hannasu zalika shi mutane suka ce a bar masallacin yadda yake nan yadda manzo Allah ya gina wa ahabbu an yada'ahu qala usmanu sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu shi sayyidina usman yace musu abin da yasa nake son na gina masallacin nan na kara na fada da na yi menene naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadar cewa man bana lillahi masjidan duk wanda ya gina masallaci dan Allah bana Allah lahu ka hay'atihi fil janna Allah zai gina masa irin wannan a cikin aljanna قال وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر الزيادي الزيادي قال أخبرنا محمد بن الحسين القطان قال حدثنا علي بن الحسن الدار بج الدار بجردي قال حدثنا أبو عاصم بهذا الإسناد وقال بنى الله له بيتا في الجنة wance ya ce ka hayatihi wanda ce banan laulau baitan fil janna Allah zai gina masa gida a cikin aljanna hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi akhrajahu muslimun an muhammad ibn musanna an abi dhahaki ibn makhlad wa akhrajahu min turuq an usmana قال وأخبرنا أحمد بن عبد الله صالح قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الهيري قال أخبرنا حاجب ابن أحمد الطوسي قال حدثنا عبد الرحيم ابن منيب قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر الأنصاري عن أبيه عن محمود بن لبيد عن عثمان بن عفان قال سيدنا عثمان الله كرم سيداتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يتي ناجي منزون الله صلى الله عليه وسلم ينا فدرتي من بنى مسجدا لله bana Allahu lahu mislahu fil jannati Allah zai gina masa irin wannan gidan a cikin aljanna hadha hadithun muttafaqun ala sihhatihi bana Allahu bana Allahu lahu mislahu wanda ya gina masallaci Allah zai gina masa irin wannan to me kenan Allah zai gina masa a cikin aljanna eh gida ko masallaci saboda badan lawa lahu baitan fil janna ko shi ne in kuka karo-karo kuka gina Allah ba zai saka muku baki eh in mutum na da kudi zai gina shi kadai mai laifinsa mutum ba shi da kudi wannan ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo mai laifinsu mai laifi a cikin wannan eh kaji wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan eh wanda ya kara masallaci ya fada da masallaci ka'aba da kake gani din nan akwai wani wuri da yake cikin ka'aba ne amma aka bar shi ba a gina ba mai labari yake cewa quraish ba su da kudin da quraishawa kowa duk da cewa suna kafirai mushrik kafirai ne fun shirkai amma kowa kudin da duk abin da ya danganci ka'aba dukiyarsa mai tsarkakan dukiya ake kawa wannan kawo wannan kawo wannan kawo da shi aka gina ka mutum ɗaya gina haduwa aka yi in aka hadu aka gina masallaci shikenan ranar lahira shi Allah ya rasa to kai nawa ka bayar me za a baka sai Allah bai sani ba eh wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wannan aikin karfi kenan ba kuɗi suka yi ba قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني قال أخبرنا القاسم ابن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا ابن, ابن داود قال حدثنا محمد بن صباه صباه اب صباه بن سفيان قال أخبرنا سفيان ابن عيينة عن سفيان الثوري عن أبي فزارك عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلا دان عباس يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي ma umirtu bi tashyidil masajidi ba umurce ni da daga masallatai su yi sama a zo ana alfahari ba alhakumut takathur hatta zurtumul maqabir wannan ce masallacin shi yafi nawa ne wannan ana niyyan mana alfahari da shi amma don a gyara a gina masdakin Allah a gyara ba wanda ya hana wannan wa qala ibn abbas la tuzakhrifannaha la tuzakhrifunnaha kama zakharafat al-yahud wan nasara yace wallahi za ku zo kuna kawata masallatai saboda alfahari kamar yanda yahudu da nasara suka yi kama zakharafat al-yahud wan nasara kamar yadda suka yi saboda yahudu nasara don me suke yi don alfahari don gasa don menene da menene da menene ba don Allah suka yi ba amma duk wanda ya gina masallaci saboda Allah kuma ya gyara ya kyautata ya tsaftace ya menene da menene Allah zai ba shi lada wal muradu min at-tashyid raf'ul bina'i wa tatwilihi abinda ake nufi kenan a daga a tsawaita masallacin saboda a ce masallacin sa yafi na kowa wa min qawluhu fi burujin mushayyada wa hiya allati tuwila bina'uha wanda aka tsawaita ginin aka bar yayi tsawo ko ina ana yuqalu shadar rajul bina'ahu yashiduhu wa shayyadahu yushayyiduhu wa qila al buruj al mushayyada al husun al mujassasa wa shay wa shiru al jissu gidajen in masallacin da aka gina da irin al jassu wal menene kasuwar min duk abubuwa ne na gine gine da ake don a kawata wuri a fitar da mutane a kan sun zo ibada kuma ɗauki hankalinsu suna kallo wani abu daban wa amara umaru bi bina'i masjidin umar yace a gina masallaci wa qala sai ne sai ce akinnan nasa min al-matari ka kare mutane daga ruwa ma nan ayi rufa a rutari a yanda in ruwa zai zo ba sai mutane sun sha wahala ba wa iyyaka an tuhammira wa tusaffira kada ka sa ja da kala kaloli ka ɗauki hankalin mutane fataftinan nasa ka fitini mutane to shekaru kusan arba'in ko hamsin da suka wuce wani babban malami a kasan indiya da ya zo masallaci ya zo madina masallacin annabi sai ga ke sallallahu alaihi wasallam ya kewaye masallacin duk kantuna ne ana sai da mai gwalagwalai duk wanda ya je wurin sai ya manta da masallaci ya zo gwalagwalai ne kamar su a yi magana ya kalla ya kalla ya kalla ya ce ku mutanen madina ba ko ne aka ba da labari zamanin salaf in dare dare asuba jin muryan ku ake yi kamar menene a karatun alkur'ani ba gashi yanzu masallacin annabi duk an kewaye shi da kantuna duk gwalagwalai ba ku taba ganin masallacin kantunan ba ne shagunan ba ne ba ku taba ganin gwalagwalan da ake sayarwa ba za ka gan su ba za ka taba ganin su ko ina ba ya ce ta gashi waɗannan yanzu mutum ya zo masallaci wannan abin duk zai ɗauke mishi hankali yana ta magana yana ta magana to waye zai shaurare shi tafiya ta yi nisa tafiya ta yi tafiya yi nisa ba wanda zai shaurare ka eh wani lokaci in ka faɗi abu ma ba wanda zai shaurare ka waruya anna usmana ra'a utrujatan min jis min jissin mu'allaka fil masajida aka ce waruya ya ga yace an rawaito sigatu tamrid kenan sai na usman ya ga turujja wani abu ne kamar lemun tanjarin kamar abubuwa sun mangiyarsa ko reshinsa yana rataye da masallaci don dama gine-ginen da suke yi ai da tankar da abin nan zanganyen dabino kankan dabino itacen dabino ake yi fa'amara biha fa quti'at wa kana al-masjidu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mabniyan bil labin ya ce masallaci zamanin manzon Allah ana ginawa ne da tubali ba bulo ba siminti ba kaza kaza kaza kaza ba tiles wa satfuhu aljarid rufin masallacin kuma da itacen dabino ne wa umaduhu khushubun nakhali ma'ana filolin kuma umudan kuma da bishita ma'ana itacen dabino za a dauko a sare a tsaga a tsatsayar da su falan yazid fihi abubakar shay'a sayyidina abubakar yazo bai kara komai ba وزاد فيه عمر سيدنا عمر زيكاري يوسع وبناه على بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد يجينا يند منزو الله يكارا يجارا يند أكي بأساب بلو da siminti da tiles da kuma ba lokacin da babu su wa'ada umaduhu khashaban thumma ghayyarahu usman sannan sayyidina usman yazo ya canza ya gyara وزاد فيه زيادة كثيرة وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة يجينا بكت منقوم بالحجارة mankusha ya kawo mana manyan duwatsu da aka yi zane aka yi zane ciki don ai ado وجعل عمره من حجارة منقوشة وسقفه بالساجي وسقفه بالساجي saji wani nau'i ne na bishiya da ake gyara ake gini da shi ake gyara waje da shi qultu la alla allazi karihahu minhu sahabatu hadha wa la yajuzu tanqishu almasajid bima la ihkama fihi yace dan kar ayi ta alfahari a dauki hankalin mutane ya zamo an fita kan manufa abin da yasa suke hanawa kenan amma don a kawata masallaci a gyara masallaci da bai fita haddin shari'a ba ana so ko ba a so ana so wa qawl ibn abbas la tuzkharifunha la tuzkharifunha kama zakharafat al-yahud wa an-nasara ma'anahu yace abinda wannan maganan ke nufi annal yahud wa an-nasara inma zakharafu al-masajid inma harrafu wa baddalu amra dinihim yace abinda yasa suka lokacin da suka canza al'amarin addinin su suka fita kan turwa kan hanya suka rabu da addini suka bi shan suka bi son duniyar su to shine suka yi da masallatai suka mai da masallatai haka wa antum tasiruna ila mithli halihim kuma a hankali za ku zamo kamar irin halin su Allah kiyaye wa sayasiru amrukum ila al-mura'ati bil masajidi kuma za ku zo ku zama riya ake da masallatai da alfahari wannan masallacin shi ya gina ya kasa biliyan kaza wannan ya gina kaza wannan ya kaza in ana yi ne akan manufa a gyara addini a kawata addini babu komai amma in ana yi ne don alfahari shine Allah madaukakin sarki yace alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabira kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamuna kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والمباحات بتشييدها وتزيينها قال أبو الدرداء إذا حليتم مصاحفكم إن كوكا قوات القرآن كوسك زمو أبن كلو وزوقتم مساجدكم كوكا كوكا قوات مسلاتكم دزاني زاني فالدمار عليكم يجي هلك كتازو كنا الله يكيه قال أخبرنا عمر بن عبد العزيز قال أخبرنا القاسم بن جعفر قال أخبرنا أبو علي اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس وعن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تقوم الساعة ba za a tashi alkiyama ba ma'ana alkiyama ba za ta tashi ba hatta ya tabaha nasu bil masajidi har mutane su zo suna alfahari da masallaci masallacin masallatai masallacin mu yafi masallacin ku yafi mu masallacin mu ya kaza duk wanda kaga zai gyara masallaci ba zai gyara ne dan darajar masallacin ba zai gyara ne dan a ce yafi suwa ne to alfahari kenan an fita kan manufa kenan an fita an je kan riya kenan ريكنا أكي كمد الفخري الله يكيه قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو أبو العباس عبد الله بن محمد التيصفوني قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن أحمد الترابي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عمر ابن بسطام قال أخبرنا أحمد بن سيار القرشي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس الله كرم سيدايتي منذ الله صلى الله عليه وسلم يتي إن من أشراط الساعة ينا تكين ألامو من تاشن القيامة أن يتباهى الناس في المساجد mutane su yi ta cikin gasa alfahari riya da masallatai أتكين جنا وصلاتي كينا قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد الشيرازي قال أخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد السرخسي قال أخبرنا أبو محمد زنجويه, زنجويه ابن محمد ابن الحسن اللباد قال حدثنا محمد بن رافع ابن أبي زيد القشيري قال حدثنا سعيد بن عامر وحول السند قال وأخبرنا أبو منصور محمد بن عبد الملك المظفري السرخسي قال أخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن الفضل الفقيه الفقيه قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين ابن الحسن النضروي النضري قال حدثنا أبو الفضل العباس ابن محمد الدوري الدوري قال حدثنا سيد بن عامر الضبعي قال حدثنا صالح بن رستم قال قال أبو قلابة غدونا مع أنس ابن مالك إلى إلى الزاوية yace mun tafi mun sammako da Anas zuwa zawiya fa hadarat salatu subhi sai lokacin sallan asuba yazo famararna bi masjidin sai muka shige wajen wani masallaci fa qala Anas law sallaina fi hadha al masjid sai Anas yace me zai hana mu sallah a wannan masallaci fa qala ba'd al qawmi hatta na'ti al masjid al akhara yau suka ce a hajje mun je wani masallaci sai mun samu wani masallaci mu yi ba wancan masallaci da ke gaba ba nan ba فقال أنس أي مسجد في أنس وانا مسلاتي كوكي فداتي وسيمون دينان زامو يصلى قالوا مسجدا مسجدا أهدث الآن وانا مسلاتي ني أكا كيروش ينزو أكا جناش ينزو فقال أنس في أنس شي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي أي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي سيأتي على أمتي زمان يتباهون في المساجد ولا يأمرونها إلا قليلاً ya ce zamani zai zo al'ummata suna mubahati suna gasa suna calan na masallatai kuma ba sa raya masallacin sai kaɗan babu fadli itiyanil masajidi babin da ya zo na bayanin falalan da ke cikin zuwa masallaci a je masallaci a yi sallah a je masallaci a yi karatun alkur'ani a je masallaci a je masallaci wani falala ke ciki قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منظم الله صلى الله عليه وسلم يتي man gada ilal masjidi wa raha wanda ya je masallaci da safe ko da yamma ko ya je dawo a'adda Allahu lahu nuzulahu min aljannati kama gada wa raha Allah zai tarar masa gararsa a cikin aljanna kaman yadda ya tafi ya dawo هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب an yazid ibn haruna mana zuwa masallaci yana da albarka ke kai baka sani ba kana yi kana zuwa ka gaji ko baka gaji ba duk zuwan da kai Allah yana tanar ma gaharanka a cikin aljanna ba za ka gani ba za ka sani ba sai ran da Allah ya kai ka ka gani Allah ya nuna muna alheri قال أخبرنا عبد الواحد ابن أحمد المليهي قال أخبرنا أحمد ابن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل يشي قال النبي صلى الله عليه وسلم يشي من الله صلى الله عليه وسلم يشي أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم ya ce waɗanda suka fi lada a cikin sallah waɗanda gidajensu suke nesa da masallaci fa'ab'aduhum mamsha wallazi yantaziru salata hatta yusalliha ma'al imam a'zamu ajran min allazi yusalli thumma yanamu wanda ke jira sallah ya jira yana zaune yana jiran kuma limai zo ayi sallah ya fi lada da wanda ya sallah ya je kwanta yana baccin sa هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم أيضا عن أبي قريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي kowa ya mai? اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم